الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا يا عباد الله إن الإخلاص هو أعظم عبادة من أعمال القلوب وهو حقيقة الدين ومفتاح دعوة المرسلين وقال جل شأنه في كتابه العزيز وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى أيضا فاعبد الله مخلصا له الدين وقال في سورة أخرى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال أيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه أخلصه ما ابتغيت به وجه الله وأصوبه هو ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال في حديث آخر عند أبي داود من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة أيها الأحبة في الله إن شأن الإخلاص مع العبادة إن شأن الإخلاص مع العبادات بل مع جميع الأعمال المباحة لأديب جدا فبالإخلاص يعدي الله على الكثير الكثير وبالرياء وترك الإخلاص لا يعدي الله على الكثير شيئا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تكبره النية ولقد كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يخافون من الرياء في الأعمال قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتكلم علي وقال يوسف بن أثبات تقدير- تقديس النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد ويقول بعض السلف من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته أين المسلمون اليوم الذي يحدث بجميع أعماله ولربما لو قام ليلة من الدار لعلم به الأقارب والجيران والأصدقاء ولو تصدق بصدقة أو أهدى هدية أو تبرع بمال أو غير ذلك لعلمه الأمة في شرقها وغربها إن تربية النفس على ترك الرياء والبعد عنها وإكمال الإخلاص كان من سير السالكين والسلف الصالحين وكان محمد بن سيرين يضحك بالنهار حتى تدمع عيناه وإذا جاء الليل كدع بالبكاء والصلاة حتى تدمع عيناه اللهم إنا نسألك الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأن تجعل أعمالنا كلها خالصة لك يا رب المخلصين أقول ما, ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجميل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين bayan haka yan uwa musulmi ne muku gaisuwa ta addinin musulunci salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hudubar mu ta yau huduba ce da ta kunshi wani al'amari mai girman gaske wanda malamai suke cewa daga cikin ayyuka da suke shafar zuciya babu aikin da ya fi wannan aikin girma a gurin Allah maɗaukakin sarki shi ne idan mutum ya yi ƙoƙarin kiyaye shi to ya kiyaye addini gaba ɗayansa kuma shi ne asalin da'awar annabawa da manzanni gaba ɗaya domin Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa ba umarce su ba su bayi kenan da Allah ya aike turo ya halitta a ban ƙasa sai dan su ba wa Allah maɗaukakin sarki suna masu tsantsancewa da tacewa da kwalkwalewa na addini zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki ya kuma gaya mana cewa ku bauta wa Allah madaukakin sarki kuna masu tsantsance addini a gare shi aya ta gaba Allah madaukakin sarki yake duk wanda faman kana yarju liqa rabbi duk wanda yake fatan haduwa da ubangijinsa wal ya'mal amalan salihan to lalle yayi aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada Allah da kowa a cikin bautar ubangijinsa sana Allah maraukakin sarki yake duk wanda ya kasance wannan rayuwa kawai ta duniya ya nufa ta babu lahira a ciki ya Allah yake to za mu tuka masa abin da ya shafi duniya iya duniyar da ya nema in muka ga dama sai mu bashi duniyar kawai idan zuwa lahira ba shi da komai wa hum fiha la yunqasun ay la yunqasun a lahira a duniya ba a tauye ma komai na abin da yake nema ba amma ba a lahira zai tafi kamar wanda ya yi dakon duwatsu ne a cikin jakar kuɗi da ake zuwa a fatan idan mutum ya tafi Legas yanzu za ga mafi yawanci ko Dubai ko wata ƙasa za a yi kasuwanci duk wanda ka gani da Bristol a da mafi yawanci ko yan jaka kuɗin sa ne wanda zai je siyo kaya ya dawo to za ka iya ganin wani da katon buhu mutane su ta tsammanin cewa wannan duk kuɗin da ya fi na kowa yawa ya fi kowa wato guzirin da zai siyo kaya da yawa sai an je an buɗe kaya kawai sai a ga ba kuɗi bane a cikin ake duk duwatsu ne to wanda baya samun kyakkyawan ikhlasi a duniya baya yin ayyuka mai kyau a duniya idan ya ji alkiyama haka zai samu ya yi aikin da yawa a duniya amma ba ba shi da amfani وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ya zanto cewa ba dan Allah ya ya tattara ayyuka amma dai ya ta kama shi aya ta karshe Allah madaukakin sarki yace tabarakal ladhi bi yadihi mulk albarkatun ubangiji tabaraka ay kasurat barakatu albarkatun Allah madaukakin sarki sun yawaita wanda mulki cikakken mulki yake a hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai cikakken iko akan kowa da komai da yake allazi khalaqal mauta kamar ka tambaya waye bai wannan ikon cikakken iko ba wanda yake da iyaka ba domin duk wani mai iko gwamnan Kano yana da iyaka iyakan shugaban kasa yana da iyaka iya kasar da jihar Am wato Najeriya kai saboda kaga din suna da iyaka amma mulkin Allah ba iyaka sannan kuma na mutane akwai jenuwa amma da Allah madaukakin sarki babu ran da za a ce zai sauka shi yadda wani shugaba ya ishe ka yanzu kaga ko dai ka yi hakuri ko ka kyale shi zuwa 2027 amma Allah madaukakin sarki ba shi da tenuwa to shi ta shi yake da cikakken mulki mai faɗi shi za ya ce annabi khalaqal mauta wal hayata shine kuma ya halitti mutuwa da rayuwa me yasa ya halitti mutuwa da rayuwa sai yace li yabluwakum dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala ya ga wane ne yafi kyawun aiki a ciki Hudayl bin Iyad wannan ake kiransa da Hamamatul Masjid Hudayl bin Iyad babu wani tabi da zaka dauka na mutane kirki kaga babu sunan sa ci asalin sa barawo ne shi zai saka ma ya ga dama sai ya bawa ayar mutanen aikin hajji yake bawa takardar leta yace yau in kun zo wucewa zan tare ku kuma sai ya tare ya bari a wannan abu kuma sai ya kwace muku kaya amma aya ɗaya ya ji wata ran ya haura wani gida ya ji wani mai gidan yana biyawa a sallar dare alam ya ni lil ladina amanu an tashi'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazzala min al-haqq ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون kawai sai yi wannan ayar sakon ciki ya dauka da yake ya daina sata cewa shin lokaci bai yi bane ya zanto masu imani zuciyar su tarsuna ta yi kasa saboda an ambaci Allah madaukakin sarki aya ɗaya ta sa ya daina kirnafin ya daina abin da yake amma kai yanzu an soke Qur'ani gaba ɗaya a cikin tafsirin Ramadan amma bai canza ma komai ba to wannan aya ce kawai ta canje to kuma gani bin iya sai da ya koma masallacin harami wasu tattabaran masallaci suke kiran saboda ya yi kyakkyawan duba hamamatul masjid haka ake kiran fudail bin iya to shi da yake cewa ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabu abin da ake kiran aiki kyakkyawan aiki shine wanda kai shi da ikhlasi da kuma wanda ya dace da koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne fassara ya ce akhlasu mabtagai da bihi wajen Allah akhlasu shi ne wanda kai dan Allah wa aswabu huwa ma kana ala sunnati rasulillah aswa kuma wanda kai akan doron koyarwa annabi alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa hadisi Abu Huraira wanda ya ba muslim ya rawaita cewa ana agana shuraka ya alikin ni na wadatu gabarin masu shirka wato ga masu shirka gabarin shirkansu mana shirka fihi ma iya gairi taraktuhu wa shirkahu Allah madaukakin sarki a hadisul qudsi yace duk wanda ya tashi aiki dan ni ya hada ni da wani mu bi mu raba ko aka ba ni wani kaso ko aka ba wani kaso wani kaso ni kuma aka ba ni da yawa Allah yace zan bar shi da shirkarsa sannan hadisi ya tabbata Abu Dawud Allah madaukakin sarki ya masa rahama yana cewa annabi yana cewa man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajha Allah duk wanda ya nemi ilimi wanda dan Allah kadai ake neman wannan ilimin la ya'lamuhu illa bi bihi wato arzan min duniya bai nemi ilimin ba sai dan ya samu wani matsayi a duniya kawai ko da a ce shi malam wala ne ko dai shi alaramma ne ko dai shi wagwani ne ko dai shi kwararre ne a kaza kawai dan wannan ya nemo ilimin annabi alaihi salatu wasallam ya ce lam yazid arafa aljanna ba zai ji kanshin aljanna ba malam ya fassara da cewa lam yazid ra'ihat aljannati yawm alqiyama ba zai biyo kanshin aljanna ba ranar alqiyama malam ya ce ya ku yan uwa musulmi ku sani cewa sha'anin ikilasi a cikin ibada gaba ɗayanta lallai al'amari ne da ake buƙatar sa kwarai da gaske domin da ikilasi ne Allah madaukakin sarki yake ba da lada mai yawa a aiki kankani ana ta magana wata baiwa Allah da ta shayar da kari Allah madaukakin sarki ya gode mata ya gafarta mata ya shigar da ita aljanna karuwa ce iya aikin ne da yi wani wani shekul islam ibnu taymiya yana cewa za ka iya irin wannan kai kuma ba a yi ma gafara ba me yasa saboda ita ma kyakkyawan niyyar da ta yi janyo aka yi mata aka gode mata aka gafarta mata kuma za a shigar da ita aljanna za ka iya yin fiye da wannan Allah bai kula ka ba saboda ni niyyar ba ta da kyau shi yasa wato babban malami Abdullahi bin Mubarak yake cewa rubba amadin sagirin tukabbiruhu niyya da yawa za ga mutum ya yi ƙanƙanin aiki amma niyyarsa ta girmama shi a gurin Allah maɗaukacin sa da yawa za ga mutum ya yi babban aiki amma saboda niyyarsa ba ta da kyau Allah ko kallon aikin ba zai ba saboda bai kyauta da niyya a cikin sa ba saboda haka wannan yana cikin abubuwan da ya kamata lalle mu ba kulawa wato mu kula da shi kwarai da gaske talabu zani Allah madaukakin sarki ya musu rama sun kasance suna jin tsoron riya matuƙa a cikin dukkan ayyukansu shi yasa imamu Sufyan sauri yake cewa ban taba fama ban taba yin magani na wani al'amari da ya wahalar da ni fiye da na niyya ba domin wasu suna cewa zai da yake kara a jini yana faɗa da zuciyarsa akan ta tsaya ta buji dai abin da yake kaulan sadida Sufyan bin Asbad shi ma yana faɗa irin wannan zantar to shine ma da yake musulmin mu a yau kuwa idan ka kalli ɗabi'unsu da ayyukansu to za ka duk aikin da mutum ya yi ko da shi ta aini a boye to sai an nuna mali yake da mutum zai je kai wata raba kowa gaba ɗaya rayuwarsa to insha Allah ta'ala wata ran sai ya zo ya faɗa wa makotansa ko kuma ƴan uwansa na jini ko abokansa ana hira ya ji aiki ya ta hamma a ce ya ji aiki ya ribaci ba saboda haka mali yake ko kuma ya kyauta da wata kyauta daga cikin kyaututtuka ko ya dau wani abun alheri yayi a boye idan da zai yi wannan dole alima hul umma fi shirkiha wa gardiya a social media zai rubuta cewa donated by me sai ya rubuta sunan da zaka je Saudiya yanzu daga aiki karamin yaro ne ko auren fari ne wajen miliyan hamsin amma an sa fa'ido kai donated by onan onan party cewa wanda ya ba san shi ba wata kila yana cikin zahun da aka yi wannan al'amarin amma ba ya so a san shi baya zuwa gare shi to amma mu a nan duk abin da mutum yayi sai ya nuna ya kamata mu tarbiyyanci zuciyar mu mu ne zanta ta gabarin abin da ya shafi riya abin da zai baka wannan shi ne zamto koyar ka da filin ka su zai zama daidai wa daida kamar da ibnu rajab ibnu hanbal yake faɗa muhammad ibn sirri zai zo da rana ai ta wasa da dariya da shi amma idan ya koma da daddare idan ya koma da daddare yana abin Allah madaukakin sarki in ka kai shi yana kuka yana sallah ba za ka dauka shi ne wannan mai kyakya ta dariyar da rana ba muna da misalan wato mutane da yawa da malamai suke kawowa mu dauki Umar ibn al-Khattab da yake ba mu misali cewa lallai wajibi ne kowane dan adam daga cikin mu ya zanto yana da wani aiki koyayye kamar yadda yake da koyayyen zunubi da ba wanda ya sani daga shi sai Allah to haka ya kamata a ce kana da koyayyen aiki wanda yake na alkhairi ne ba wanda ya sani daga kai sai Allah sai na Umar bin Khattab ya babu wannan misali Umar bin Khattab ya dace yana bibiyar cikin dare wata rana wani bawan Allah da ake kira Talaki bin Ubaydillah da daddare sai ga mutum mutum kawai sai ya labe shi yake wata kila wannan fafarawo ne yake so ya bibiya ya samu hanyar da zai biya cuci jama'a sai ya labe yana kabin sai yana ga yana bin bango sai ya ga ya shiga wani gida sai ya daɗe bai gan shi ba bayan ya gama da gidan ya fito ya gaba komai a hannunsa shi ma sai ya shiga yana shiga cikin daren nan sai ya cewa wannan sai ya ga wata da cijiwa ce a ciki sai mata sallama ta amsa sai ya ce bai wa Allah na ga wani mutum ya shigo yanzu bayan Umar dan Kaddaf ya fito ya gane cewa wannan Umar dan Kaddaf sai yake ce mata wannan ba Allah da ya shigo me yayi miki yanzu tace wallahi wani mutum ne gama gari daga cikin gama garin mutane ban san waye ba kullun sai ya zo tsakiyar dare ni din nan da kake gani makauniya ce ba ni da kowa ba ni da dako jita sannan ba ni da wani abu da nake yi kullun sai ya zo da daddare ya gyara ni ya dafa mun abinci ya share min gida ya tafi ban san shi ba ubaidillahi da lafi bin ubaidillahi ka kuka yace umar dan kadab yana da irin wannan ayyukan ina ga mu wanda yake shi ɗaya daga cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna wani irin aiki kake da shi wanda zaka iya tawassuli bawan Allah yau idan da wani abu zai zane ka kada hannu ka ce ya Allah dan kaza da ni ba wanda ya gani da gani zai kai ka biya mun bukata kana da irin wannan aikin a tare da kai sannan Ali Zain al-Abidi wannan labarin ta yara da cikin mutane da yawa cewa Ali Zain al-Abidi shi yake daukan gari cikin dare yake ajiye wa talagawa sai ya bulayi gida ɗaya biyu uku da ya ga an fara zancen a gari kawai sai ya ɗauke kayan sa sai ya gudu sai ya koma wata unguwa yana hauza dai out sai ya koma gandun albasa da zarar sai ya ga a gane zai ƙara gaba ya wata unguwar tukuntawa har sai kun manta ya kuma dawo aka rasa waye yake kawo gari sadaka cikin tsorayen mutane har sai da ya mutu wanda yake magawa wankan gawa ya ga alamar dako a jikin kafadarsa shine da ya zo bayan an kwana biyu ba a kawo kayayyaki ko shakka ba baya raba ɗayan biyu cewa aliyu zainul abidi shi yake kai wannan kaya cikin dare kaga yana da wani aiki da ya ɓoye tsakanin da Allah madaukakin sarki Dawud ibn Abi Hindi sai da shekara arba'in shekara arba'in kamar da Sheikh Dalil Munajjid ya ka a cikin Amalul Qulub cewa shekara arba'in yana azumin nafila yau yayi ya sumu yawman wa yuftir yawman amma babu iyalinsa matarsa ko ƴaƴansa ba wanda ya san yana azumi babu ko ɗaya daga cikin su dabarar da yake da safe za a ba shi breakfast din zai fita da shi idan ya fita da shi idan ya je baya dawowa sai bayan magariba saboda haka idan ya fita sai ya sadakar da wannan abincin nasa idan ya dawo bayan magariba a cikin magariba da shi da shi da iyalinsa ba san yana azumi ba har sai da bayan ya mutu wanda yake wa sadakar abincin kullum suka zo suka faɗi cewa lallai shi yake ba su abinci kullum aka gane cewa lallai azumin na kuɗa ne kai ko yanzu da an yi magana ka ce da an sa abu ka ce yau baka san yau alamus ba so kake ka nuna wa mutane lallai kana azumin wato alamus da litinin wannan aiki ne wani ma bawa Allah da yana cikin sallah sai yi wani ya shigo kawai sai ya gyara sallah sai da ya idan ya ji motsi yana yin sallah ba sai ya ga ake akuya ce da shigo ta zauna ba ma mutum bane saboda haka ga fa hijratu ila aqiya kenan shine ila ma ta ilai haka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa sannan Khalid bin Ma'dan shi ma abin da yake yi kenan ko da yaushe in ya tashi cikin dare yana sallah idan ya tashi cikin dare yana sallah da zarar lokacin alfajir ya kusa sai ba da gyaran murya irin yanzu ya tashi idan ya zo yana karatu ya ga an cika ana ta cika sai ya tashi ya shige cikin gida ayyubu tsakiyani rahimahullahu ta'ala bawan Allah ne da shi ma yana tashi ya sallar dare idan ya zo yana karatu saboda ramin zuciya wani zan yana karanta hadisin annabi in yana tuno annabi alaihi salatu wasalam zai fashe da kuka da ya fara kuka zai dauki raunin zai rika goge hancin zai yana fata majina yana wannan mura ta yi yawa baya so ku gane cewa kuka yake saboda tsoron Allah madaukakin sarki wayannan ba su ne bayan Allah Abdullahi bin Mubarak yana da abubuwa da yawa shi ma ka koma saboda na ga lokaci ka koma ka karanta tarihin da cikin siyar alamin nubala kamar yadda malamai suke kawowa abdullahi bin mubarak ya yi abubuwa na bajinta yaki aka fita da aka fita wannan yakin aka zo wani aka yi single combat tsakanin su da rumawa mutanen italy wani ya fito yana cewa waye zai fito jarumi ya zo mu buga abdullahi bin mubarak ya fulge fuskar daga gaba ɗaya je suka buga suna buga ya kashe shi wani ya ƙara fitowa ya sheka shi lahira wani ya ƙara fitowa ya sheka shi lahira a cikin komanda sai ka daga da waiwaye wannan bayan an gama yaki sai ya tilaye kawai ya fita cikin jama'a aka kasa gane waye abu umar shi ne komanda na yaki a wannan lokacin ya rika kokari ya ga waye sai da ya bi yana zuwa da ya je sai abin fuskarsa yana gani zai ce ka rufa mun asiri yace wannan abin da zaka yi ka bayyana ni ka mu da dani ka kunya dani yace saboda haka ka ji tsoron Allah ya gaya wa cewa kai ya gaya wa jama'a baya so a tashi a social media ya raba shinkafa ko jero baya bukatar wannan saboda haka Abdullahi bin Mubarak din nan shine dai wata rana kafirai suka tare taba tare gari karkashin maslama lokacin da aka zo aka tare gari aka hana musulmi shiga aka tare su guri daya musulmi suna kokarin sai sun kutsa sun falla kofa sun shiga cikin wa sun shiga cikin gari aka rasa waye zai je iya wannan abu Abdullahi bin Mubarak ya shiga buttu a nan lokacin ya zo ya tsalla koba bayan bayan ya tsalla koba mutane musulmi suka fice to shi ne komanda musulma ya tara jama'a yana cewa lalle yau wanda ya wannan aikin na zo ya fito ya gaya min waye shi aka aka rasa wanda zai fito yace na rantse da Allah ko waye ya bayyana kansa Abdullahi ibn Mubarak yake bayyana kansa to tun da ya biya ya rantsuwa yace zan kubutar da rantsuwarsa amma ba a cikin jama'a ba saboda haka sai da kwana biyu sai tafi yana zuwa zai ga komanda yana zuwa sai mai gadi ya ce da shi ko kai ne wannan annabi din wanda ya koyi fuskarsa sai ya na dai san shi sai da doje ga kaga komanda yana zuwa da yin sallama da shi yace na zo ne in bayyana ma waye amma da sharadi guda uku yace na farko karka ba shi kyauta na biyu karka wato gaya wa kowa kiwaye sannan na uku karka aika wa halifa cewa wani yace wannan sharadin ka yadda da jiran ga yamma yace ya yace sai yace to ni ne ya bude wa fuskar da ya gani yace shi ne amma da wannan sharadin guda uku kun je da bayin Allah take cewa wajen biyayya ga umarnin Allah madaukakin sarki sannan muna da misalan hadisin mutane uku amma saboda lokaci wannan dai ana lakan akal misalai ne da ya kamata lallai mu kokari mu kiyaye su duk abin da za mu yi mu kokari mu ga mun yi shi dan Allah Ramadan yana ɗaya daga cikin makaranta da take koyar da mutane yin aiki don Allah maɗaukakin sarki. Idan ka kalli Ramadan aiki ne da yake koyar da kai asali ne aka ce ka koyo, asali ta guda uku da za ka yi ne ta kawa. Gaba ɗaya kowa ya samu admission a wannan jami'a, kowa Allah ya baki admission. Kowa kuma abin da ake so ya karanto shi ne ya karanto ta kawa. Da zarar yanzu saura kwana uku ko hudu an ga GPA ɗinka bai kai ba ba ta kawa a jiki to ka ka faɗi jarba ka samu GPA da ma a semester ta farko goma farko goma ta biyu kowa yanzu ya san me GPA ɗinsa a semester biyu ita ma semester ta uku saura kirista kare saboda haka PPDA din mu za mu tattara shi litinin ko talata daga nan lokacin kowa zai duba da zarar Allah ya gabata kawa a cikin result ɗinka to baka baka nemo abin da ake bukata a wannan Ramadan din ba to ta kawa da ikhlasi a gwaba suke a tattara suke duk abin da za ka yi wannan azumin yanzu inda ran ya fitowa ba wanda ya sani na ga ruwa na domin magana zai yi malamai suna cewa abu biyu ne ya fi sa chemical energy ya sauka da sex da magana to magana zai yi zai ga ruwa na ba wanda ya zai in na zo na yi magana yanzu ba ku san ba ku san nayi ba abu ne da kake yin tsakanin ka da Allah madaukakin sarki to Ramadan yana koyar da mutane yin abu dan Allah madaukakin sarki ka ba wani kyautar dabiru ka ba wani sukari ka ba wani dawa ba wanda ya sani duk wayan abubuwan su ake ka dore zuciyarka ta saba da wannan domin ka fada cikin bayan Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana Allah ka hore mana wato yi ikilasi a cikin ayyukanmu Allah ka sa duk abin da za mu yi kowanne iri ne ya zama dan kai za mu yi duk abin da zai zama akwai rabon kenan a cikin Allah ka hana mu yi ko Allah ka canja mana niyyar mu ta koma mai alkai muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen da jawawa da tubobin da madaukaka ibada da muke gudanarwa Allah ka sa muna cikin waɗanda kake yantawa Allah kada ka sa muna cikin waɗanda za su yi kishirwan banza kamar yadda hadisi ya tabbata muna roƙon Allah da sunayen da jawawa ka sa muna cikin waɗanda za su rika yin sallah ta dare ba tare da wato mun yi dan wasu su sani ba ko kuma ba tare da mun ɗauka a wato a waya muna nuna mutane cewa mu masu yin ibada bane muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karkace ayyukan mu ya sa muna cikin waɗanda ake yanta a wannan wata mai albarka marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka fitan su da gafara muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk mai bukata ta alkhairi Allah ka biya masa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma aminna biya wa qalina wa aslih almadana wa ulata umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa taba'a zaka ya rabbal alamin Allahumma istajib du'ana wa du'a man wasana bi du'a Allahumma anta alimun bi hawaijina faqdiha Allahumma anta amartana bi du'a'i wa wa'adtana bi ijabati faqad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana innaka la tukhlifu al الميعاد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله